والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan dare na ainihin wato alhamis daren ɗaya ga watan sha ɗaya watan dulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin wato manzuma ta sulamul wusul ila ilmi usul na al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na 217 karatu na 14 Alan ya ce, Wa yi Allahu minan nirani jami'a man mata alal imani, fi nahril hayati yutrahuna fahman fayahyauna wa yambutuna, ka'annama yambutu fi hay'atihi habbu hamil saili fi hafatihi. وسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء ولا لا نوء لا عدوى ولا ولا طير ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا سفر كما بذا أخبر سيد البشر قال يتي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان ويخرج الله جميع من مات على الإيمان من النيران Allah yana fitar da dukkan wanda suka mutu akan imani to wanda ya mutu da imani a zuciyar shi ko da ya shiga wuta to watan wata rana Allah ta'ala zai fito da shi inda akwai imani a cikin zuciyar shi jami'a man mata alal imani duk wanda ya mutu akan imani za a fito da shi daga wuta كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته kamar yadda ka san wato ainihin ƙwayar shuka da take gefen gulbi gefen inda ruwa yake wucewa yadda ka san tana mazan fitowa to haka su ma za, wato jikinsu zai dinga tsirowa bayan sun ƙone a cikin wato wannan wutar an gane ko? fi naharil hayati yutrahuna mun tsallake za a zuba su a cikin naharul haya korama ta ta rayuwa inda bayan an fiddo dan wuta za a kai shi aljanna sai an sa shi an wanke shi a wannan ruwan fahman lokacin yana gawayi yayi bakikirin fayahyauna sai su rayu wa yambutuna jikinsu naman jikinsu ya dinga tsirowa shine ka annama yambutu fi hayatihi habbu hamil saylifi fi hafati kamar yadda ka san ƙwayar abincin da aka shuka a gefen gulbi take fitowa da kamannin yadda take fitowan to haka su ma jikinsu zai dinga tsurowa namansu yana bunƙasa yana ƙaruwa fi hafatihi yadda wannan ƙwaya take tsurowa a gefe na ainihin geffa biyu na shi wannan gulbi da yake wucewa wannan akwai hadisai da yawa akan cewa wanda ya mutu da imani za a fito da shi daga jahannama za a kai shi aljanna akwai hadisin abu sa'id marfu'i ne manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa wato yudkhilu Allahu aljannata yudkhilu yadkhulu ahlul jannati aljannata wa ahlun naru nara idan yan wuta suka yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta ثم يقول الله تعالى سألنا سي الله تعالى يتي أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان yace ma mala'iku ku fito da duk wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai imani daidai da ƙwayar komayya daidai da ƙwayar ɗan ƙwayayyakin nan da ke jikin tsintsiyar laushi ɗan wa'innan ƙananan abubuwa to daidai da ƙwayar komayya na imani in akwai a zuciyar mutum za a fito da shi daga wuta shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakhrujuna minha qad waddu haka za su fito daga wutan nan sun yi baƙaƙirin fa yulqawna fi naharil haya aw al hayat a jefa su a ainihin koramar rayuwa wanda maliku shi yayi shakka al haya aka ce ba tare da ta'ul marbuta ba ko ko alhayatu da ta'ul marbuta an gane ko maliku dama shi ya ruwaito hadisin daga ainihin wato amur zuwa ga ainihin dai al'imamu abu huraira zuwa ga abu sa'ilin na khuduri shi ne sai ce kama tambutul habbatu fi janibi saili annabi ce kamar yadda kwaya abinci ko kwayar tsiro take fitowa a gefen ainihin wato gulbi a fayan butu na kama tambutul habbatu fi janibi saili sai ce alam tarau annaha ta khuruju safra'a multawiya ba ku ganin yanzu wannan kwaya ko wannan tsiro yadda yake fitowa masara da laushi yana ainihin tattaruwa guri guda to cikin kankanin lokaci yake girma to hakan nan su ma waɗannan bayan Allah masu wato usatul muwahidina waɗanda Allah ya ƙona su a wuta zuwa wani lokaci to haka za a fito da su a sa su cikin wannan ruwan sai jikinsu ya dinga toho yana ainihin ƙaruwa yana ɓuɓɓugowa kamar yadda wannan kwaya take girma da wuri wannan shi ma muttafaqun alai cikin wata riwaya ta muslim ya zo cewa fa yakhrujuna minha himaman qad imtahashu kada su fito wato bakikirin daga wannan wutar qad imtahashu duk fatar jikin su ta zagwanye ta salibe saboda zafin wuta amma da an sa su a wannan teku ko korama ta rayuwa sai su ainihin wato rayu sai su abin to kaga wannan aqida su ma mu'tazila sun saba mu'tazila su ba su yarda da ash-shafa'a ba ba su yarda da ash-shafa'a ba domin su suna da suna sun hadu da khawarij gurin wato ainihin almailu ila al-wa'idi su wa'idiyya ne su su kaga khawarij sun ce duk wanda ya aikata babban laifi kafiri ne wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri mushrikuna haka suke fada su kuma mu'tazila suka ce murtakibul kabira la yusamma mu'minan wa la yusamma kafira sai ce huwa baina fi manzilatin baina manzilatayn alqawlu bil manzila baina al manzilatayn qawlu lil mu'tazila al qudama daka sai suka ce shi ba munafi shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba amma suka ce zai dawama a wuta daka su a gurin su babu zancen ceto daga wuta alhalin kuma Uh, hadisan da suka zo da ceto daga wuta hadisai ne mutawatirai mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du kaga ciki akwai shafa'a lakin kuma zaga abun mamaki galibi mas'alolin da muka saba da yan bid'a akan su zaga mas'aloli ne da suka fi min aktharil masaili uh, yani adilla suna da dalilai masu yawa amma kuma duk da haka sai kaga yan bid'a suna saba wanda za gane shi dan bid'a baya ihtiramun nassi shi mubtadi' na daga cikin wato ainihin akbahu simatil mubtadi'a adamu ihtiramin nusus shar'iyya ba sa ba sa girmama nassi na shari'a su sun fi yadda da atifar su sun fi yadda da wato abinda suka tadda magabatan su akan shi ba ruwansu da mai aya ta ce ba ruwansu da mai hadisi ya ce a cikin aghlabul masail ba ruwansu suka zo matsalar istiwa dalilai ga sunan ibnu al-qayyim ya ce muna da dalili dubu daya akan Allah ya daidaita sama al'arshi kar yace bal alfain cikin nuniyar shi al-kafiyatu shafiya yace kai dalilan ma sun fi dubu dubu biyu ne kuma yace dukkan manzanni babu sabani tsakaninsu dukkan littattafan da Allah ya saukar babu saɓani a tsakaninsu cewa Allah yana sam wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqil rahmani wa hakalana ijma'ahum shaykhul wara wad-din Abdul Qadir al-Jailani ya lissafi wanda suka hakaito ijma'in har yazo kan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace a'ani ibn Taymiyyah akhal Harrani wa lahu ittila'un lam yakul li nadhirihi li siwahu min mutakallimin bilisani hatta wanda yan kadiriya ke jingina kansu zuwa gare shi abdulkadir jailani shi ya fara hakaito ijma'in duniya da dukkan adiyan da dukkan usur da dukkan azmina da dukkan almursaluna da alkutub sun haɗu akan Allah yana samu ga ayoyi ƙarara ga hadisai barkata ibn taymiya cikin duniya sai da ya kawo aujuh na dalili bangaren dalili na qur'ani dalili na sunna dalili na ijma'i dalili na kaza bangarori da yawa sama da sha shida da ake iya zakulo dalilan istiwa'i amma duk da haka dan bid'a bai gamsu ba kuma ba shi da dalili shi ba shi da dalili sai wata waka majhuliya to kaga kenan babu ihtiramun nas a tattare da dan bid'a dan bid'a ne zai fito ya ce ma baban annabi Ibrahim musulmi ne ko gashi Qur'ani ya ce mi wa idh qala ibrahimu li abihi azara attakhidhu asnaman aliha وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه kasunan da ayoyi karara amma duk da haka sai ya to kaga ire-iren waɗannan ke ƙara tabbatar maka da cewa shi ɗan bid'a ba nassi ne a gaban shi ba ba dalili ne a gaban shi ba hawa ce kawai da son zuciya da kaka kiyaye ɗan bid'a shi guba ne cikin al'umma virus ne virus ne tsutsa ce shi wanda za ta yi banna Allah ka tsare mu wasadisul imanu bil aqdari na shida shine yin imani da da ainihin wato kaddara kai yaran nan dumin su yayi yawa sakin wasadisu na shida kun ga duka muka ce dama bayani akan mizani da duka suna da alaka da al'imanu bi bi maza biliyomil akhira ko biliyomil akhir ai muna zancen rukunan imani ne ko mun ji imani da da Allah subhanahu wata'ala da mala'iku da manzanni da littattafai da to sai zo kan al'imanu biliyomil akhir shine da ya magana akai sai ce daga ciki akwai zancen mizani akwai zancen haudi akwai zancen shafa'a akwai zancen kaza ko wanda suna da alaka da al'imanu bil yawmil akhir to shine sai yanzu zamu tafi na shida kun gane ai nan ya kamata mu tsaya jiya lokaci ya halin shi wasadisul imanu bil aqdari na shida shine yin imani da kaddara al aqdar jam'u al qadr abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kaddara wal kullu fi ummil kitabi bil qadr ko والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فأيقنا وأن النون تتوكيدي مسهلة مخففة يعني كتبتر كغمس كسكيجكي كسكن كنشي ده هكا كيدا ولا تماري karka yi jayayya dan mutum na yin jayayya cikin kaddara ya kafurta da ya yi jayayya cikin kaddara ya kafurta na salama ya ce idha zukira nujumu fa amsiku wa idha zukira alqadaru fa amsiku wa idha zukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci taurari ku ja bakin ku ku shiru idan aka ambaci kaddara ku ja bakin ku ku shiru ambaci sahabbai na ku ja bakin ku ku shiru kaga wannan yayi daidai da zancen Umar ibn Abdul Aziz akan sahabbai da yace sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal uyun wa salamatul uyun alla tumassa bil banat su wato ida sahabban annabi kamar idanuwa kana san idan ka ya zauna lafiya karka yawaita sosa shi da hannu su ba a ba a kwakula kwakula a cikin lamarin su to haka lamarin kaddara ta ubangiji an fahimta ko a akwai wanda ya zo ibnu dailami cikin cikin tabi'ai ya samu sahabbai kusan guda hudu yana tambaye su ciki akwai hudhaifa akwai wane ne yake tambaye su akan kaddara ce kowanne daga ciki sai ya ba shi labari daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallahi da za ka ciyar da dukiya ta zinari kwatankwacin girman dutsen uhudu mil tara ka ci da shi na zinari ya ce wallahi Allah ba zai karba ba har sai ka gamsu abin da ya same ka dama ba kuskure maka zai yi ba abin da ka ga bai same ka ba daman ba rabanka ba ne ba amma in dai kana ganin da ko ta dubara da za ta iya canza abin da Allah ya kaddara maka to ba za a karba ba to in ba a karba aikin ka ba ka zama ba mumini ba domin inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin minal muttaqin ko mun gane wannan to shine na shida imani da kaddara fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar komai da ka sani an an hukunta shi an rubuta shi kuma an kaddara shi al qada shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara na takdiri takdirul kaun at-takdirul azali wa takdirul hauli wa takdirul yaumi akwai kaddara ta fil ta can fil azal kamar da ake cewa ko shine al-azali shine kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya umarci alƙalami ya rubuta duk abin da zai kai ya kawo har zuwa tashin alkiyama sannan daga cikin attakalur azali akwai shine kowane dan adam an rubuta mishi kaddarar shi bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id at-taqdirul al-hawli shine duk shekara Allah yakan yi budget yakan yi kasafi cikin daren lailatul qadri Allah ce fiha yufraku kullu amrin hakim sannan at-taqdirul yawmi kullu yawmin huwa fi sha'n kullun Allah ta'ala ya fitar da rahoton ga wanda za su mutu ga wanda za su yi arziki ga wanda za su rabauta ga wanda za su taɓe ga wanda za su yi kaza ga wanda za a haifa duka akwai na dindindin akwai na duk shekara akwai na duk kullum an rubuta wannan abin a cikin allahul mahfuz mala'iku kuma suna rubuta duk abin da ke faruwa wannan duka yana daga cikin alkadaru shi kuma alkada'u shine zartar da abin da alkalami ya rubuta zartar da abin da yake almaktubu fil lawh wannan shine wato ainihin alqada zartar da wannan abu to duka mutum sai ya hada yayi imani da shi kun san alqaddara ta hada alqada'u da alqadaru da alkitabatu da ainihin wato almashi'atu duka suna karkashi to shine sai malam yace fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar kuma komi an rubuta shi wato ainihin a cikin ummul kitab wanda shine Allahul Mahfuz wa indahu ummul kitab ƙarshen suratul qamar wa kullu wa kullu minni kullu shay'in fa'aluhu fi zubur ce duk abin da suke aikata yana nan rubuce a cikin takarda ko a allo wa kullu saghirin wa kabirin mustatar shi ne nake so ya ce duk wani ƙaramin abu da duk wani babba wato duk ƙanƙantar abu duk girman shi an rubuta shi an sattara shi kuma wannan wannan rubutun akwai alkitabatul kauniyya ko alkitabatul shar'iyya alkitabatul kauniyya duk abin da zai same ka an rubuta shi sai alkitabatul shar'iyya duk aikin da kai an rubuta shi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun shi ma kuma la yughadiru saghiratan wala kabira kamar yanda azalimi zai ce ko wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala banan ba cikin isra ko mali hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha cikin kaf la ce wajadu ma amil ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ka datar da mu sai ce la nau'a la nau'a la adwa wala wala tira wala tira wala amma kadallahu ta'ala hiwala wadukun yana daga cikin wato ainihin abin da ke kammala imanin mutum da kaddara shine yadda da wa'annan abu cewa la nau'a babu tasirin tauraro a cikin saukar da ruwan sama shine annau annau jam'in shi al'anwa yanayin manazil na tauraro na taurari ba tauraro ke saukar da ruwan sama ba an gane ko sannan la'aduwa babu ciratar ciwo harbuwar ciwo daga wani zuwa ga wani wato ciwon da karan kanshi ya tashi daga wani ya shiga jikin wani babu wannan a musulunci wala tsira babu camfi babu camfi a musulunci abinda Allah ya kaddara ne kawai yake aukuwa wala amma kadallahu ta'ala hiwala babu wata dubara na canza abinda Allah ta'ala ya kaddara da abinda Allah ya hukunta zai faru ba wanda ya isa ya ce zai canza shi a da wato ainihin hikimar shi ko da wata dubara ta shi to inna abubuwa da ya kawo cewa la nau'a la adwa la tsira akwai hadisin da ya hada guda uku cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace wato ainihin hadisin Abu Huraira ne sai la adwa wala hamma wala nau'a wala safar guda hudu ne ma ya kara da safar la aduwa babu al'adu al'adu muka ce shine ciratar ciwo harbuwar ciwo ciwo da na jikin wani don kun kwana tare da shi akan a cikin ɗaki guda ya fada kan wani ciwo na jikin wani don ya yi tari a gaban wani ya kama shi kun gane ko to shine wannan hadisin da hadisan da suka zo da yawa akan shi malamai sun kasu gida biyu akwai wanda suka ɗauki zahirin shi suka ce bayan da za a yi ciwon wani ya kama wani a cikin sahabbai an samu masu wannan ra'ayin akwai malaman da su kuma suka ainihin hada shi da wasu hadisan sai suka ba da ma'ana iska ce abin da ake nufi cewa ciwon baya, baya cirata da tasirin shi ba tare da izinin Allah ba ya kama wani wanda wannan magana ita tafi karfi saboda hada shi da wasu hadisan don manzo Allah salama ya ce firra min al-majzumi firaraka min al-asad in kaga wanda yake da cutar kuturta ka tsere mishi kaka gama jiki da shi kamar yadda kake gudun ainihin wato zaki yadda kake gudun zaki kaga wannan ya nuna kenan ana iya kamuwa ko ana iya kamuwa sannan kuma wani hadisin salama ya ce la aduwa kamar wannan da muka ambata ce babu ciratar ciwo sannan an kawo mai korafin wato raƙuma da yake ana yin ana yin haɗaka ta fita kiwo da shan ruwa na, ainihin dabbobi a wancan lokacin makiyaya ne to sai zama mutum raƙumin shi na da rashin lafiya sai sauran mutane su ce ba su yadda ya haɗa raƙumin shi da sauran raƙumansu ba to da kan raƙumansu su kamu da ciwon da wancan yake da shi to za kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin sai ya ce faman a'dal awwala shi na farkon da ke da ciwon waye ya harbe shi da ciwon kaga Allah ne ya jarabce shi to su ma duk in kaga ya kamu kenan Allah ne ya kaddara kaga da wannan malamai suka ce kaga nan ma an kore adu an kore ciratar ciwo amma aka kalli cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asad da kuma fadin shi la yuridul mumridul mumridul musiha mumridul musiha ma'ana wanda yake da dabbobi masu ciwo kar ya hada su da wanda suke guri wanda suke lafiya lau to kuma sai mu ga kamar akwai zahiri cin karo tsakani da ka sai wasu malamai suka yi kokarin haɗawa saboda a ka'ida aljam'u bainal dalilaini almuta'aridaini zahiran khairun min min yani al-i'mal ahadihima wa tarh al-akhar a hada nasi biyu ai aiki da su duka shi yafi akan a dau daya a jefar da daya inda dukkan su sun tabbata ko ina hadisi duka sun tabbata da aka yi suka ce la'aduwa yana nufin tasirin ciratar ciwon da karan kanshi ba tare da izinin Allah wannan babu shi babu wanda ya isa don ya yi tari gabanka kawai ka kamu da ciwon mura sai in Allah ta'ala ya kaddara za ka kamu da wannan ciwo ba wanda ya isa don dabbar shi ba ta da lafiya ta goga mataka rashin lafiya kai tsaye in ba da izinin Allah ba kun gane wannan ko? to amma eh Allah ne ke kaddara sai dai akwai ittikhadul asbab ai ittikhadul asbab kisa da annabi zai fita yaki yasa silke a jikin shi tare da cewa in ba Allah ya kaddara ba ba wanda ya isa ya ji mushi amma saboda ittikhadul asbab yana cikin abin da ke ƙara armasantar da tauhidi ma bai bai cin karo da tauhidi ka san Allah zai iya kosar da kai amma ka ce ka ci abinci Allah ta'ala zai iya kare ka daga duk wata matsala amma aka umarce ka da ka kiyaye kai ihtirazat da ainihin ihtiyatat kulla ɗakin ka kai bismillah kai addu'a kai kaza amma dai mai karewan Allah ne to shine ma'anar la'adwa kun fahimta ko ma'ana ciwon a karan kanshi da tasirin shi ba zai kama wani ba sai da izinin Allah kenan ya kore wani wahami ne na jahiliya da da suke ganin ko ba da kaddarawar ubangiji ba ciwon na iya kama wani dan ya haɗu da wani shine annabi ya kore musu wannan tunanin da cewa la'aduwa an fahimta ko a cikin wancan hadisin na abu huraira ya ambaci alhama la'aduwa wa lahama wasu na karanta shi bitaliyin bitakhfi wasu karanta shi bitashdid wa lahama wanda alhama shine album shine ya sunan tsuntsun nan da ba shi da kyan gani mai idanuwa mujiya aiwa mujiya kasan jahiliya sun canfa ta mu ma kuma a jahiliyar tamu an canfa ta shin kaga mujiya akan gidan mutum to ko dai wani zai mutu ko za a yi gobara ko kaza ko da ce babu wannan a daina canfa tsantsaye an fahimta ko eh da sai ce wala nau'a ya ambaci nau'a a can ko babu tasirin taurari a cikin saukar da ruwan sama Nabi sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala yana cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib a bayina an samu wanda ya imani da ni ya kafirce ma taurari akwai wanda ya imani da taurari ya kafirce mini sai annabi ya yi tafsili ce duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ce fa zaka mu'minun bi kafirun bil kawakib duwanda da aka yi ruwan sama ya ce masha Allah an mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa kaga ya jingina abu zuwa ga ma'abocinsa to wannan mumini ne amma wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda tauraron kaza da kaza sai Allah Allah ce to wannan ya kafirce mini yayi imani da tauraro ya rungumi tauraro can yaje ya karata da shi to saboda ka babu nau'u ba tauraro ne yake ruwan sama ba Allah ne yake ruwan sama mun yi bayani a cikin karatunmu na nuniya cewa bai hana a kalli wasu alamomi waɗanda za a iya cewa e lalle da alama yau za a yi ruwa saboda kaza da kaza da kaza daga cikin alamun da Allah ya nuna ma bayi amma ka san da cewa Allah ne zai saukar da ruwan sama ba wannan tauraron ba ba wannan alamar ba al-musabbib huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine musabbibul asbab wa rabbul arbab azza wa jalla ko mun gane to ya ambaci aduwa ya ambaci tsiyara ko a tsiyara shine canfi shine canfi kaga cikin sifofin waɗanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba sa canfi kuma alladhina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkaluna wanda ba sa canfi ka canfa wani abu ka ce kaga kamar zancen wancan alhamma din tace inda bushiya mujiya kai suna dan rikice bushiya ita ce mai kayoyi ko to ba ita mujiya inda mujiya ta hau saman gidan mutum za a yi gobara ko za a yi kaza ko za a yi kaza ai ba mai hukunta wannan sai Allah subhanahu wataala cin ka fito ka fara haduwa da kuturu to babu sa'a kamar taɓayyuri asalin taɓayyur ma ai daga tsuntsaye aka samo shi wato larabawan ƙauye larabawan da da jahiliya sukan yi amfani ta hanyar camfi da tsuntsaye da yau ya fito inda tsuntsaye ke taruwa da safe inda bishiya ta kakkaɓe suna taruwa ai suna cin abinci sai ya lallabo ya zo ya firgita su idan suka yi dama sai ce to akwai alheri a gane ko in suka yi hagu sai ce ba kanta sai ba kanta la in suka wawwatse suka yi ko'ina sai ce to bari gobe mu zo mu ƙara gwadawa zai yi balaguro zai yi aure zai yi wani kasuwanci zai yi kaza sai ya gwada shine sai aka baddala shi da istikhara sai kai addu'a ka ba Allah zaɓi kawai na ruwanka da wani tsuntsu shi ne istiqsam bil azlam shi ma da suke yi na ainihin kibau kaga shi ma duk camfi ne duk camfi ne wannan akwai abubuwa da yawa na camfi da muke da shi mu ma al'adunmu kaza za ka siya a ce ka samu kujera ka kewaya ta so uku ba inda za ta bara ta gudu ba kuka kewaya ta amurhu so uku za ta gudu camfi ne wannan da camfi ne sau da babu wannan a cikin addinin musulunci to shi ma akwai haduwaya da ta kawo tsiyara din a cikin ainihin wato musulun akwai da ta kawo tsiyara a cikin ainihin musulun riwaya ita ma ta abu huraira akwai riwayar abu dawud da ta hada su daga la'aduwa wala hamma wala nau'a wala tsiyara ita kuma waccan ta musulun sai ta ce wala safar watan safar dai da muka sani to wasu malamai suka ce akwai masu canfa watan safar ce ba a yin aure cikin shi ba a kaza ba a balaguro ba a kaza cikin shi kuma suka ce abinda ake nufi al'ada ta annasi da laraba da ainihin jahiliya suke yi jinkirtar da watan alfarma a kai shi watan watan safar kaga watan almuharram yana cikin ashurul hurum ko su ce to tunda haka ne bari za mu ranta tunda an dage sai an yi faɗan ai ba a faɗa a watan alfarma suna so sai sun yi fada karfi da yaji sai a zauna a tattauna da abokanan gaban yanzu fadan nan dai inda ba tsoro kuke ji ba za mu yi shi in ya so alfarmar muharram mu maida ta safar ba an hana fada almuharram ba to yanzu za mu yi almuharram din a safar sai a zauna lafiya shine Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri an gane wannan ai suka ce to ma'anar ainihin safar kenan wasu suka ce a safar din sunan wata tsutsa ce wata tsutsa ce ta shiga jiki tana cutar da mutum to su ma suna canfa cewa idan ka gaisa da mai wannan ciwon zaka kamu da shi ko wani abu makamancin haka a ce to babu wannan a cikin addinin musulunci duk da dai anan bai ambaci safar ɗin ba ya ambaci alghaulu ko la ghaula la hula la hamata la wala safar ya ambaci safar ɗin shi ma ko kama bi za akhbara sayyidul bashar la hula hakan nan babu ghul la hama hama mun ji shi a can ko la safar shi ma mun ji yace duka waɗannan kamar yadda shugaban mutane annabi Muhammad sallallahu ya bada labari to shi ma al-ghul akwai akwai hadisi cikin sai muslim hadisin Jabir dan Abdullah la adwa wala tirata wala ghaul wala ghul babu babu adu cirata ciwo babu camfi a cikin addini sannan babu al-ghul al-ghul shine daga al-ghi al-ghiyala al-ghiyala suka ce wai wani aljani ne ko wasu aljanu ne wasu majmu'a ne na aljanu da suke fitowa cikin sahara sai kuna cikin tafiya ko sai ku ga wasu launuka kala-kala da kaza sai kanku sai ya dumauce sai ku bace cikin hanya an gane wannan sai annabi sallallahu ya ce babu wannan babu tasirin aljanu gurin bacewar cikin hanya amma dai ana iya samun bata kai wannan tabi'a ce ta dan adam amma sai dai a wata riwaya kamar yadda ni ban ganta ba a isnadi tabbatacce amma su nawawi sun ambace ta cewa annabi sallama ya ce lakin na sa'ali sai dai matsafan aljanu su suke yin haka an fahimta ko wannan wato ghilan da ake shiga ciki ghilan to matsafan aljanu ne masihirta as-sawahir min aljin su ne suke tahili wa mutane kamar wa'annan launukan amma asalin launukan babu su amma shaidanu ne ke sanya wa mutum ya dinga ganin kamar launuka suna caccanza ko shi ne wala Allah doguwa da ake cewa ko sai wani ya ga doguwa da yaro ya zo yana ta kuka ya rikice ya ce ya ga wata mata baya hango karshenta baya hango karshenta baya an sha faɗi a kaga yaro yana kuka yana duka wannan masihirtan aljanu ne a yi ta addu'a kawai a yi ta rukuya samu sauki insha Allah ka tsaya wani camfe-camfe da wani zarge-zarge ko musamman mutanen karkara yanzu ka ji an fara zargin wance ko a zargi kishiya uwar shi ko na abu makamancin haka da duka wannan bai taso ba wannan kenan su daka hadisi yana cikin muslim bu dawuda ya fitar da shi a riwayar abu abu huraira amma muslim riwayar jabiru ne muslim riwaya ce ta jabiru dan abdullah tayyib sai ya ce min وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان إيماننا يزيد بالطاعات وننقص ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل والفاسق الملي ذي العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا, ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء فعنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الج... بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان نعم وثالث مرتبة أكو مرتبة الإحسان أي منج مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان والثالث مرتبة الإحسان وندينا دروكني بدا وتلك أعلاها لدى الرحمن مرتبة الإحسان wannan ita ce mafi ƙololuwa a gurin Allah wanda ya kai matakin muhsin shi matsayin shi na daban ne kenan akwai ainihin tafadul tsakanin wa'innan maratib din martaba ta farko al-islam mutum ba zai zama mumini ba sai ya zama musulmi martaba ta biyu shine al-iman sannan mutum ba zai zama muhsini ba sai ya zama mumini sai ya zama musulmi ba a tsallake waka ce wato bari kawai ka dira daga daga kafiri ka dira zuwa ga muhsini ha sai ka biyo ta gidan musulunci ka biyo ta bodar imani sannan ka haura zuwa gidan ihsani shine a'la wa huwa rusukhul qalbi fil irma fil irfani shi ihsani shine kafuwar zuciya tabbatuwar zuciya a cikin sanin Allah hatta yakuna al-ghaibu kal iyani har abin da yake a boye kamar kana gane shi shine rukunin da an ta'budallaha ka annaka tarahu fa lam takun tara fa innahu yaraka ba ganin kake ba amma kai ka ce dai kana ganin Allah ta inda ai inda kana ganin Allah yana ganin ka lokacin da kake ibada ai ba za ka iya yin wani wasan ba to amma wanda yake da dan rauni sai ya manta amma shi muhsini yana tare da kula da murakabar Allah sanda yake ibada yakan kamar ga Allah a gaban shi duk da baya ganin Allah to amma ai ya san Allah yana ganin shi to wannan shine martaba ta ihsani kaga hiya a'laha ladar rahman hatta yakuna al-ghaibu kal'iyan imanuna yazidu bit-ta'ati imaninmu yana karuwa ta hanyar ayyukan alkhairi yin sallah yin azumi ne na karawa mutum imani wannan kuma akwai dalilai rututu ko cikin alqur'ani cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana al-istima'i ila ayati Allah min fi'li at-ta'ati bil imtira don in ka ji ayar Allah ta ƙara ma imani ashe imani yana ƙaruwa da aikin alkhairi wa naqsuhu yakunu bizallati tawaya da ragewar imani yana kasancewa ta hanyar laifuffuka da saban Allah ne kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun da suka ce fi qulubuna ghulf sai ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila idan intaqasa al-iman bi sababi al-ma'asi waz-zallat wal-kufr imani sai ya tawaya da gwargwadon aikin zunubin da mutum yake hatta kai ma kila ya kare in ya kafirce ma Allah daga yana raguwa yana karuwa ya karu da aikin alheri ya ragu da aikin sharri ya karu da ainihin wato barin sharri ya ragu da yawan aikata alkhairi da kin aikata alkhairi kun gane ko yakan karu da karuwar aikin alkhairi daya sannan yana karuwa da barin aikata sharri biyu sannan yana raguwa da aikata sharri kuma yana raguwa da barin aikata alkhairi duka yana ciki don duk wanda ya yin sharri yayi alkhairi duk wanda ya yin alkhairi yayi sharri da aka ce yana karuwa da karuwar aikin alheri aikin da'a tun mutum ya bar saban Allah kuma shi ma yayi da'a an ce yana yana raguwa da saban Allah ko sai mutum ya bar saban Allah yana raguwa da saban Allah sai mutum ya ƙi saban Allah to shi ma aikin shi yana raguwa da saban Allah sai ya ƙi yin bautar Allah misali ya ƙi yin biyayya ga Allah har yau da ya ragu mun fahimci wannan ai wa ahluhu fihi ala tafaduli su ma abota imanin a cikin imanin matakai ne mabambanta wani yafi wani wani bai kai wani ba kamar yatsun hannu ne haka musulmi haka mutane suke sai ce hal an takal amlaki aukar rusuli ai misali yanzu kai ka ce daidai kake da mala'iku ko daidai kake da manzanni shine ya buga misali ai babbar buga ma misalin cewa imani na wato akwai tafadul a cikin ahlul iman sai ce ai yanzu kai baka ce kai manzo daidai kake da manzo ba a gurin imani baka ce daidai kake da mala'ika ba tare da cewa murji'a magana suna luzumta haka tunda su suna cewa imani wata jauhara ce daskararriya la ya kubalu ziyada wala annukusan ce baya karuwa baya raguwa daga a ƙarƙashin maganarsu kaga sun mai da imanin duk wani adi daga cikin musulmai suka ce imanin shi daidai yake da mala'ika jibrilu daidai yake da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kamar da katsani ya musu ilzami cikin nuniya ko imanu jibrilin wa imanin ladhi eh rakibal ma'asi indakum siyani shi a gurinku da imanin mala'ika jibrilu da imanin ɗan tasha imanin ɗan caca ɗan kale-kale imanin karuwa da imanin mazinaci da ɓarawo a gurinku duk ɗaya ne ku wannan min a'jabi wa aqbahi ma yuqal aqlan wa naqla daga imani yana wato akwai tafadul a ciki lakin bi qadri al-fisqi sai ce wal fasiqul miliyyu aw millayyu dhul ma'asi fasiki mai yawan saban Allah wanda yake ma'abocin zunubi lam yunfa anhu mutlaqul imani ba a kore mushi sakakken imani ba za a ce kwata-kwata bai da imani ba tunda da yana da kalmar shahada shi ko bai warware ta ba dan alfisku la yanqudu at-tauhid fasikanci baya warware tauhidi baya warware aslul islami wa asasu dan yayi zina ya shagiya yayi kisan kai yayi kaza fasiki ne mutumin banza ne lakin ba kafiri ba ne za ka so shi da gwargwadon imanin shi daga in yara su za ka ce Allah ya ji kanshi za ka ƙi shi da gwargwadon zunubin shi ba za ka goya mai baya a kan saɓon Allah ba kuma za ka fawwala lamarin shi zuwa ga Allah za ka jiye mai tsoron faɗawa cikin azaba don ya cancanta azabtar da shi sannan ba za ka kore mushi rahmar Allah ba don Allah mai iko ne akan dukkan komai wala Allah kalmar tauhidin shi ta kwace shi a gurin Allah da izinin Allah subhanahu wataala kun gane wannan ko to da haka la naqulu fihi menene lam yunfa anhu mutlaq al-iman lakin bi qadri al-fisq wal ma'asi imanuhu ma zala fi fi intiqasi da gwargwadon wannan zunuban da yake aikatawa imanin shi haka zai ci gaba da ragewa yana ragewa yana li'annahu yanqusu bil ma'siya kama qad aslafna su ci wala naqulu innahu fin nar kaji ahlus sunna da adalci shi wannan fasikin ba za mu ce dan wuta bane duk yawan shan giya shi duk yawan shan wiwin shi in shine ban mali ba za mu ce dan wuta bane ba ba za mu ce dan wuta ba mukhalladun ba za mu ce zai dawwama a wuta ba bal amruhu lil bari a ina lamarin shi an jingina shi zuwa ga Allah yani tahta al mashi'a in sha'a afa bi fadlihi wa manni wa in sha'a aqabahu bi yani bi adlihi ko bi adlihi wa hikmatihi aka yana ƙarƙashin ganin daman Allah ta'ala zai iya mai rafi yafiya da rahama dama afuwar rahimu ghafurur rahim zai iya mai ukuba ya kama shi da azaba saboda shadidul iqabi ne ya cancanta a mai azaba amma Allah zai iya yafe mushi so da ka lamarin shi na ga Allah tahta mashi'atul ilahi nafiza yana ƙarƙashin ganin daman ubangiji wadda take zartarwa in sha'afa anhu wa in sha'akhadha in Allah ya ga dama ya yafe mushi in Allah ya ga dama ya kama shi da laifi shine baitin nan Imam Shafi'i ko fa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin zalumin ghashumin hina yalqaka mujrima wa in tantaqim minni falastu bi'ayisin walau adkhaltu nafsi bi jurmi jahannama fajurmi 'azimun min qadimin wa hadithin wa nurun min ar-rahman yaftarishu as-sama' ya ce ya Allah in kamar rahama na san ban kyauta ba dama amma kuma zan gode in ka kama ni da azaba na san baka zalunce ni ba amma dai ina neman yafiya kun gane wannan ai to haka mutum ya kamata ya tafi da rayuwa kaka dinga ganin kawai shikenan ka tabi kaka dinga ganin shikenan ka aminta a'a ba a ba a ba dole sai ka hada bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azaba da kuma kwadayin lada wannan zai taimake ka gudun ƙara dagewa kakka sake ka fidda tsammani duk yawan zanubanka kul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da ka sai ka tuba ka koma ga Allah kuma kofar tuba bude take ranka bai zo bakin makoshi ba rana bata huto ta yamma ba kana da damar tuba bi qadri dhanbihi ila aljinani yukhraju yani yukhraju ila aljanna za a fito da shi daga wuta a kai shi aljanna da gwargwadon zunubin shi in mata alal iman in ya mutu akan imani wato za a zabtar da shi zuwa lokacin da Allah ya ga dama da gwargwadon zunubin shi dan shi zunubi ɗayan biyu ne ke wanke shi ko rahmar Allah ko wutar jahannama zunubinka ko dai Allah ya yafe maka ko akai ka wuta a babbaka ka amma shi kafirci ne kawai babu ranar wankuwa daga gare shi inda mutum ya mutu da kafirci to kullum yana cikin jahannama labithi na fiha ahqaba khalidi na fiha abada Allah ka kare mu kuma ka tsare mu yukhraju in mata alal iman to sai mu tashi zancen hisabi insha Allah wal ardu tasirul hisabi fin naba wa man yunaqish al hisaba عذبة لك كاريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله